بل فاتح الخاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم وارض الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والستة الباقية لا زالت إلا الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن جوس الأقواسي قلوب الأقرائب فريد دهري على الإطلاق هاتم الأتمين أبو إسحاق على جبرايم ياسر ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملازي وديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق أبي أزيال أهل الله من يوم حلقت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يوم منا زمان دريبيو دا همسن دا هدو زام شغا مغانا اللهم صلى وسلم على عين الرحمة عين الرحمة منا cikin jawharatul kamali ne ainihin rahamati an rahamatul ula menene rahama ta farko shine ifadatul wujudi ala jami'il akawani faida ifadatul wujudi samuwan kwaranya na samuwa da, da ba kowa a adamu yake da ba kowa a adamu yake sai aka samar da shi ya zama ya samu to wannan samuwan daga rahama ne wannan rahamar ta manzala ce hata rajat min adamin ila wujudin ya fita daga rashi ya zamo ya samu kaga rahamaniya ta farko kenan eh arhamatu wa rahmatu saniya rahama ta biyu ifadatu rahmatil ilahiyya kwaranyowar rahamomi na ubangiji ala jami'iha ga komi min jumlatul arzaki na daga arziki wal manafi'i da amfani wal mawahibi da baye-baye wal minai da kyauta fa innahu shi manzala bi zalika yadumu tamattu a habil wujudi wannan shine yake sa jin daɗin samuwa a jikinsa. Faiza alimta haza idan ka san wannan alimta annahu sallallahu alaihi wasallama za ka san manzala shine ainihin rahmati arrabbaniya shine tsantsan rahama arrabbani na ubangiji rabbu la'annahu domin shi manzala rahima jami'al wujudi ya ji kan dukkan samuwa bi wujudihi da samuwarsa ne kasancewar manzala shine ya ji kan dukkan samuwa da samuwarsa wa min faidi wujudihi daga kwaran yawan kasantuwarsa ne aidan rahima jami'al wujudi ya ji kan duk wani samami faliza kila fi saboda haka aka ce wa manzala innahu ainihin rahmatin rabbani shi ne ainihin rahmatin rabbani wala haza akan wannan ne anna jami'a wujudi anna jami'a wujudi dukkan kasantattu kulluhu dukkansa nash'an an rahmatar rabbaniya ya fito ne daga rahama na rabbani al'ilahi na ubangiji wani muradu bi kawai ta'ala shine Allah yake cewa wa rahamati wannan rahamatawa wasu at kulle shi ta kai gami wa kowa ta wadaci kowa wannan ita ce wannan rahamar kenan wa ƙaulu ta'ala da faɗin Allah kuma wa ma arsalnaka illa rahmatan Allah bai turo manzo Allah ba sai dan shine rahama lil alamin ga alam duk abinda ba Allah ba lianna aslu sallallahu alaihi wasallama domin asalin manzo Allah rahmatun sunan shi rahama dan ya zo cikin hadisi yana cewa ana rahamatun mahudatun ni ne rahama mai shiryarwa wala yalzam min shumul rahmati adamu qul azabi wala yalzam bilzanta min shumul rahmati saboda taruwan rahama ya zama adamu qul azabi wala wa'idi wala gadab baya kasancewa hadi dan an ce rahama ne manzo Allah gaba ke da to baya kore baya hana abkon ayyuwa mutum azaba ko a masa narko ko a yi fushi da shi baya kore wannan la'anar tilka muqtadiyatul domin wayannan gabaki daya azaba wa'idu gadabu kamalatul ilahiyya su kuma kamala ne na ubangiji saboda haka bai ce tun da ai an ce annabi rahama ne eh rahama ne to me yasa za a yi wa wasu azaba wannan azaban kamala ce ilahiya eh kowane akwai kujeransa eh kamala ce ilahiya bainal karim shi alkarima mai girma wa ina azuma karamu ko yaya girman sai girmama laula fadan shuhu ba dan kamun sa ba wa gadabuhu ba dan fushin sa ba wa azabuhu ba don azabansa ma haifa janibuhu da ba za a ji tsoron abin da ke gefensa ba ai karfin mai mulki shine kamala inda Allah ai wani ba don Allah ke ba ai da yawa waɗansu don tsoron wuta ne suke bin Allah amma in sun san babu maganar wuta zallar rahama ne to da su iskanci to amma za a kama ka a maguza ka akwai doka kamala kenan inda akwai doka akwai fushi za a juya maka fuska to za ka yi taka tsantsan don ku zauna da janibin ubangiji lafiya walau amana minhum hazal halu da kuma mutum ya kauce ta bangaren kamalan ya yadda da komai ita ƙarar janibu walau amana minhum hazal halu da ya aminta da wannan halin in ta ƙara janibu ta janibin ubangiji kamar manzala kamar sauran annabawa to duk da walakanta su walaisar hazi sifatul karami wannan kuma bai zama siffan karamci a wajen shi ba wala ya bagi lahu haza bai kamata kuma Allah a yi masa hakan ba fata bayyana laka sai abin ya bayyana annas sifatul karami shi siffa na karamci algababu walbaɗashi wal'azabu da fashi da kamu da azaba leku na janibu ma'aziman zai kasance wa janibinsa abin yarmamawa ne ai ana jin tsoron ɗan shugaban ƙasa ne karkata kashi ka taka bala'i ana tsoron ɗan sarki ne karkata kashi ka taka bala'i ai haka ne ko muhafan muhaban ana tsoronsa kuma yana da kwarjini kama kana janibu kamar yadda kasancewan janibin sai zamo marjuwan li'afuhi abin kauna ne wajen afuwarsa wa rahamci da rahamarsa ƙauluhu faɗin sai dai ya ce an rabbani kaga ainihin rahamati to rahaman to rabbanin an rabbaniya yani annahu uzifatir rahmatu li hadaratir rabbaniya an idafar rahama ne ga hadaran ubangiji rabbu li'annaha domin ita rahama na rabbun minha minha nash'atul mawjudati daga daga jikin rahama ne aka tasar da dukkan wata rahama samanniya aka tasar da duk wani samanni daga nan ne faliza saboda haka udifatur rahmatu ilaiha sai aka dangana mata rahama zuwa gare ta wa ma hadartul uluhiyya amma hadara na ilahu fa yana asal ibadatu lil mawjudi rabbaniya rububiyya kenan uluhiyya ilahiya fa yana asal ibadatu lil mawjudati ita kuma asalin ibada ce al mawjudati na kasantattu fal ilahu abin da ake nufi da ilahu uluhiya huwa ma'budu bil haqi shine abin bautawa da gaskiya allazi tawajjaha ilai kulli ma adahu wanda kowa ya fuskanci wanda ba wani sa ba bil hudu'i da kaskantar da kai wa tazalluli da kaskantar da kai wal ibadatu da ibada wal muhabbatu da soyayya wa ta'azumi da girmamawa wal ijlali da buwaya wahadartul uluhiyya ita kuma hadaran ilahiyya hiya shamilatun ita ta tattare li jami'i asma'i was sifati ta tattare dukkan al asma'u was sifatu wal hadaratul ilahiyya ta tattara dukkan halarori na ubangiji shine ilahu kenan amma war rabbu shi kuma rabbu huwa al aliyu an kulli ma siwahu shi rabbu suna ilahu da rabbu kaga rabbaniya ul a'udhu bi rabbin nas sai ce malikin nas sai ce ilahin nas to kaga maratib din uku ne ai rabbu rainu ne eh ul a'udhu bi rabbi sai ce malikin nas mamallakin mutane maliku malikul mulk sai ce ilahu hadaran ya kai nihaya in aka je matsayin ilahiya to duk wani abu ka cancanci a yi maka mu'amala da shi in ka saba wa Allah za a saba maka amma a rabu ba alƙalami a kanka raino kenan eh raino kenan har mutum ya kai level ɗin da in kakai kakai an yi maka hukunci da maliku to kakai ilahu ka balaga saboda ka komi na kanka babu ba saurarawa dan a lokacin ba yana maka hukunci da rabbu bane yana maka hukunci da ilahu ne Allah sama gani annahu malikun kaga shine kaga rabu ilahu nan abin da ya fara da ilahu ya fara ya ce rabu huwa lali shi ne alali annahu almalikun shi ne almaliku wal mutasarrifun shi ne mai jujjuya wal khaliqun shi ne mai halitta wal qahirun shi ne mai rinjaye wa nafizu hukumi shi ne mai zartar da hukuncinsa goma shi'atuhu da yadda yake so wa kalimatuhu da kalmominsa fi kudi masewa a kan kowa abin da ba shi ba ƙauluhu da ya ce a rabbani kenan ainihin rahmati a rabbani ko ƙauluhu wani ya ƙuta tulmata haƙiƙati ya ƙutu ya kuti alamata hakikati na hakika huwa min tashbih balik tashbihi ne baligi wa shibbiha bil yaquti an kamanta shi da yaquti ne le kauni haga ya tuma durkun nasa sunasi shine saboda isa matuka na abinda mutane da sariska fis safa'i wajen tsarkaka wa sharafi da ɗaukaka wal uluwi da ɗaukaka is tun da manzala is huwa gayatul jawahiri domin shi ne isa matuƙa na jauhari a safiyatul aliyatu sharifa wata cike tsarkakekkiya maɗaukakiya maɗaukakiya faliza saboda wannan istu ira lahu ism liyaquti sai aka masa istiyarar sunan yaqutu wayin kana huwa asharafun min yaquti ko da yake yafi yaqutu daukaka wasfa wa ala ya fi ɗaukaka ya fi tsarkaka ya fi ɗaukaka a sallallahu alaihi wasallam alhadi kauli ta'ala saboda ubangiji ya faɗa masalan nurihi misalin haskensa ka mishkatin fiha misbahun ka gani kaga ashe masalan nuri ka mishkatin kaman fitila ne fiha misbahun wajen haske kaulu almuta haƙiƙatu kaga ya kutatul muta haƙiƙati ko yani bi jami'i sifati almuta haƙiƙatu na haƙiƙa da dukkan siffofi wal asma'i al ilahiya da sunaye na ubangiji allati ya tauƙafa alaiha wujudul kauni wanda shine ake tsayawa akan samun kaunu gaba daya wa baqiya wara'aha abin da ya saura a bayanta min al'asma'i wa sifati na daga sunaye da sifofi ma la tuqifu li wujudil kauni alayhi abin da ba tsayar da samuwan kauna kansa ba qauluhu da yace alha'idatu wato shi wato katanga ne bin markazil fuhumi katanga ne kama an kewaye guri ne manzalla bi markazil fuhumi wal ma'ani amma wajen fahimta da ma'anoni komi inda ka gane to da annabi kake ganewa komi shine markazil fuhumi wal ma'ani yani al fuhumu su fahimtotin allati qassama al haqu subhanahu wa ta'ala wanda Ubangiji ya raba li halƙihi ga halittansa fi idrakil ma'ani ka gane ma'anansa kalamu zancensa ne fi jami'i kutubihi wanda ya rarraba a cikin dukkan littattafansa wa fi idrakil ma'ani a cikin fahimtar ma'ani a hakamul ilahiya akwai hukunci na ilahi wa fi idrakil ma'ani a cikin idrakin ma'ani aidan akwai asma'ihi sunayensa wasu fati da siffofinsa wa ma'arifi da saninsa iza jumi'a tilkal fuhumu idan ka hada wannan idrakul ma'ani al-ahkamul ilahiyya da idrakul ma'ani asma'u wa sifati wa ma'arifi kana tara zai zama tilkal fuhumu to wannan shine fahimtar da ake magana al-muqassumatu kullaha wanda aka rarraba jam'an wahidan a tare waje daya wasarat markaza sai manzo Allah ya zamo markazi kana huwa sallallahu alaihi wasallama to manzo Allah ya zamo shine da'iratul muhidatun biha duk manzo Allah komi ana ganewa ne daga cikin annabi Muhammad bi ma'ana annahu muhidun manzo Allah ya kewaye bi jami'a gabaki daya ma shazza alaihi min hashawun babu wani abin da ya fita cikin abin da annabi bai sani ba babu duk wani abin da ka ga to ya zo ne ta fahimtar sanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine muhidun muhidun bihi wa nurul akawani al mutakawwinatul adami wa nurul akawani hasken nan na kaunu al mutakawwinatu wanda ya kasantattu na wajen annabi adam ma'anahu ma'anarsa al'akawaka gaskiya wato Allah ƙara sanar da mu annabi yan ɗariƙa ma ya kamata su san wannan tukuna ba ma wanda ba ɗan ɗariƙa ba ma ya aka ƙare waɗan ɗariƙan ma ya aka kare ba ma wanda ba ya ɗariƙan ba me ya fahimta akan annabi akan hakan abinda jauharatul kamali ya yi magana a kansa mutum ya gane ma abinda ake magana akan hakan in an gane akwai wani da baibayi da za a yi wa mutane babu amin Allah ya saka wa shi otijen da alheri Allah ya saka wa shi otijen da alheri Allah ya saka wa shi otijen da alheri wannan shi ne karatun ya ƙi yi wa ba a son a yi karatun ko an zo za a yi karatun ga karatun ya zama an zo maka da shi ma ka saurara ma ya zama maka tashin hankali ba ma ka yi ba to yaya mutum ba za a yi ta gara mutum ba dole a jigatu wanda ya kamata idan abu ya riski mutum mutum ya dinga gane irin kyautan da Allah ya masa an zuba maka kyauta ga abubuwa an rubuta an ajiye maka kyauta ka zo ka gane mazal ka shiga halawan jawhara ma'ana ka shiga halawan wannan ka gane me ake nufi da kai ka ɗauki wannan kawai ka bi ka bi ka fahimci me ake nufi da annabi muhammadu ka samu abin da ake bukata al'akawanu kaunu allati ta takawana shay'an ba da shay'in shine abin da yake faruwa wani abu bayan wani abu wai qabilu ha ma baqi fi dayil adami yana muƙabalan abin da ya saura fi dayil adami cikin dayu na al'adamu rashi fainal ashiya'a abubuwa alamakaduratu wanda suke na ƙaddara fi ilimin azali wanda suke cikin ilimi na azal mun ƙasi mutum ismaini shawar zani malamin malamai mun ƙasi mutum ismaini kaga wancan an raha mutum ismaini nan ya zo ya raba wajen ɓangaren fuhumu fuhumul idrakil ma'ani fuhumul adrak alilahi ya sake ƙasama shi ya dawo da shi ya mai da shi ga gurin da yake ga yadda abin yake ya raba ɓangaren me yasa ainun rahmati na wujudu da ainun rahmati na ilahi me yasa ainun rahmati da wujudi ga yadda take ainun rahmati da ilahi ga yadda take saboda in iska da su iya in aka bar su ba doka ba don haka ba kowa sai ce bulus amma ba za a girma annabin ba kamar irin su dr jaki ba za su ba sa ganin girman annabi ko miskalar zarace duka to irin wa'innan abubuwan takaye wannan shi ne abin da yake faruwa to sanin za a ji jiki ana rage wani iskancin sanin za a ji jiki shi ya sake rage wani iskancin fainal ashiya al-muqaddaratin duk wasu abubuwa wanda suke na kaddara fi ilimin azal a cikin ilimi na azalmin mutum ismaili shi ma rabo biyu ne ismun min ha a yanun sabitatun akwai rabo wanda aka raba a yanun sabitatun a fili yake tabbatattu wahilati sabak a fi ilmihi wanda ya rigaya cikin iliminsa ana ta harju mutum zai fita min adamin ila wujudin da ba ka nan yanzu ka samu ka gani wa ƙismin minha akwai kuma a ƙismi minha ayanun adimiyatun akwai ƙismi na ayanun adamiyatun na ɗan adam wai halatti sabak a fi ilimihi kaga da ba mutum ana la ta kharju illal wujudi ba ta fita zuwa ga samuwa wata kafi ɗaya adami ƙismin na ayanul adamiyatun akwai ƙismin ayan na ainihin adamiya rashi waya lati sabaka wanda ta rigaya fi ilmihi cikin iliminsa ana halata ka rujo lal wujudi an shirya abun amma bai fito ba wata kafi ɗaya iladami ta tafi ne a cikin zirin rashi kawai fa'innahu ilmuha ilminta allau kharajat ila wujudi da ta fito cikin samuwa ala ayyati halatin a kowane hali ta kunu ta kasance wa bi ayi amri ta takawwanu a kowane al'amari ta kasance wa fi ayi makani a kowane guri وزمن تقو تفادا وما ذا يسب عليها من الأحكام اللهية ميزا دا نسبتت متى ندق كنش إلهية ضرا ونفعا ko cutarwa ko amfani fa innahu muhidun bi jami'a Allah manzo Allah ya sani ilman ya san ta ilimi wa sallallahu alaihi wasallam nura manzo Allah shine haskenta kaga nurun iktadafa iktadafa qidiyatun min nurihi wannan shine nurun nan قوله صاحب لكي ما بوجن الحق رباني الحق الرباني هو ما قرره سبحانه وتعالى shine abinda ubangiji ya tabbatar fi shar'ihi cikin shari'arsa allazi hakama bihi ala khalqihi wanda ya hukunci da shi ga halittarsa amran wa nahayan wajen horo ko hane wa kaifiyatun da kaifiya wabtida'an da farawa wugayatan da isa matuka kowa sahibu waye sahibin sa sallallahu alaihi wasallam al-muqarrar lahu shine abin tabbatarwa gare shi wannahi anu shine kuma abin hane gare shi wolumin fizu lahu shine mai zartarwa kuma kaulu fadinsa albarkul asai shi ne albarku warƙiyar nan al'asai mai haske bin muzunin arbahi mai saukar da muzunu shi ne ruwa muzunin arbahi ruwan sama yani lamakan albarku domin lokacin da albarku shi walƙiya mulaziman limuzunil abdari yawan walƙiya yana nuna maka alaman za a yi ruwa istu'ira huna sai aka aro kalma da yin sibabin rahmatul ilahiyya saboda tabbatan saukan rahama na ubangiji alal halƙi ga halitta wannan walƙiyan shi yake nuna alaman saukan ruwa ko? haka ne ko? wasu iraidan sai aka yi aron sunan albarku wato walƙiya ne haƙiƙatul muhammadiya shine walƙiyan shine haƙiƙatul muhammadiya baya tsayawa walƙawansa baya tsayawa limulazamati halaha saboda yana lizimtan muzunu ka lazimatul barqi lil adari kamar yadda albarku ya zamo ya ya ya ya haskaka lil adari ga ruwa wa muzunul arbahi shi kuma muzunul arbahi hiyar rahmatu shine rahama alfa'idatu min hadaratil haqi wanda take korowa daga hadaran alhaƙu ala halikihi ga halittansa rahaman fa'idatun mai kwaranya ne min hadaratul haƙi daga hadaran haƙu ala halikihi wato manzala shi ke koro duk wani aikin kaga annabi ne yake muzunul arbahi manzala shi ke koro wannan alfa'ar rahmatu wannan rahama alfa'idatu mai korowa min hadartul haƙi daga hadaran Ubangiji ala halikihi zuwa ga halittan Ubangiji. Kowa yana samu ne daga hadaran manzalla. Waya ne biya hahuna, abin da ake nufi a nan, fuyuzul ulumi, faida na ilimai, wala ma'arifi da sanin Allah, wal asirari da sirrori, wata jalliyati da tajallai wal anwari da hasakai wadda ƙa'i siraran hukunci wa ma layanta ha ila sahili da abin da ba a kai iya ƙarshen iyakan wa gayatu da gayansa min manahin na daga baye-baye wal mawahibi da kyauta wasafa ila hawali da tsarkakan halaye wasifatul qudusiyya da sifa tsarkaka almahazunatu wanda aka taskance shi almusibatu ala qulubil arifina wanda aka ajiye shi a cikin zukatan arifai wal aqdabu da qulubai kaga muzunul arbahi muzunul arbahi albarqul asai bi muzunul arbahi kenan saura ne almali'ata li kulli muta'aridin almali'ata li kulli muta'aridin min albuhuri wal awani mana atarudi hahuna huwa taratan bitawjih lillah taratan wani lokaci yana zuwa ta'arudin yana bayuwa a tawaju bitawji ilallah zuwa ga Allah wa tahayyu wal istidadu da tahayyi shine tattali da istidadi wa taratan wani lokaci bil iktidai lillahi yankewa na ubangiji wal buhuru ko wuna hahuna nan ibaratun an qulubil akaibir al arifina shine manyan arifai masana Allah sune buhuru wal awani su kuma ƙoramai kiya ƙulubul auliyai kamar mashaya wannan ana shirin su ne minal buhuri awani wannan kuma minal buhuri wal awani koguna mashayan akabirul arifina al'awani kofuna mashayan ƙulubul auliyai waliyai kenan wa nuri kallami hasken kan nan allami mai haskawa allazi malata bi kaunaka wanda da shi ne ya cika kaunakal ha'ida alha'ida wannan kewayen bi amkinatul makani guri mai samuwa yani anal kauna su kaunu alha'ida huwa amrul ilahi shine kaunul ha'ida wannan iyakan shine al'amarin ubangiji allazi aqama Allahu fihi zawahir al-wujudi shine wanda ubangiji ya tsayar da zawahir al-wujudi zahirin al-wujudi samuwa bazalika al-amru wannan al'amarin mamlu'an bihi sallallahu alaihi wasallam duk ya cika a wajen manzo Allah wa hul ma'abbara anhu bil kauni shi ne ake nufi da alkaunu wala makani shi ne kaunu shi ne kuma makanu ƙaunu sallale ƙaunu da ya ce allahumma ya allah salli wa salim kai salati kai aminci ala ainul haƙi ga ainul haƙi ilam ka sani an na ainul haƙi can kaga ainul rahamati ne aka koro to Allahumma salli wa sallim ala ainir rahmati wancan nan kuma Allahumma salli wa sallim ala ainul haqqi ko ilam anna ainul haqqi ainul haqqi lahu itlaqani yana da idlaqi guda biyu al'ula na farko idlaqul haqqi min haythu zati ana itlaqi na haqqu min haythu zati ta gurin zati yake wasani na biyu itlaqu sifati zati shi itlaƙi na siffar zati fali itlaƙul haƙƙi shi itlaƙi na haƙu min haisu zati ta wajen zati hiya alhaƙu shi ne alhaƙu yi ƙabiluhul batil min kulli wajehi yana yana muƙabala barna ta kowane fuska falhaƙu mahadon shi haƙu tsantsa ne ko zatul aliyatul muqaddasa shine zatul aliyya al muqaddasa wa ma'adaha wanda yake waninta kullu dukansa batilun banna ne waila haza a kan wannan al'isharatu shine ishara bi kaulihi a shayar labidi wato mawaƙin nan allabidi wanda ya faɗa allazi shaida lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sidiki wanda mazalla ya gaskata maganansa wata haƙiƙi kuma ya tabbatar ala kulli shay'in ma khalallahu batilan ko mawaƙi ne sunan shi labidi eh ala kulli shay ma khala Allahu badilan wa kullu na'imin la mahalata za'ilan ala kulli shay'in duk wani abu ma khala Allah in ba Allah ba badilan bashi ƙarya ne duk wani abu in ba Allah ba babu abu kaga wannan shine itlaqu itlaqul haqqi min haythu zati eh to kaga akwai fal itlaqul min haythu zati hiya al haqu yuqabilu al batil kaga ala kulli shay duk wani abin da ba Allah ba ma khalalla in dai ba Allah bane batilan banna ne babu shi kawai kaga shine Allahu qul وذر الوجود وما هوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي ولا غير دون الله إن حققته إن كدبيش أدم ذاك غبانا على التفصيل والإجمال كاغني وكل نعيم كون نعمة لا محالة زائل كويا sai Allah ya gusa da shi kaga babu wani abu kenan ashe ƙulillaha sun mazarhun fi haulin yal'abun waza layi talaku alaihi sallallahu alaihi sallam bayan itilaki wa mazala iz hazal itilaku domin wannan itilakin ainihin zatil muƙaddasa shine ainihin zaci al muƙaddasa layi talaku ala gari ha asalan ba a siffanta annabi da Allah a wannan wuri babu kaga shi yasa ya zama itlaqani itlaqi ne guda biyu itlaqul haqqu min hissi zati itlaqul sifati zati an gani ta wal itlaqu sani itlaqu sani huwa al adalu shine al adl ladhi huwa sifatul haqqi shine adalci na siffan Ubangiji alƙa'im bi suratul ilimi wanda yake tsaye da sura ta ilimi al'azali na azal wala mashiyatul ilahiya mashiyata ilahiya wal qudratur rabbani da qudra ar-rabbani wa hukumun nafiz da hukunci an-nafiz wanda yake zartuwa fi kulli shay'in cikin komi wa hadha al-adalu al-mazkuru wannan adalci wanda aka ambata ko tsari fi asari jamil asma'i yana su a dukkan gurbi na dukkan sunaye wasu ilahiya da siffa da asma'u wal majamu hadal adal majamu'in wannan adalin adalin kullan wa badan dukkansa da yake ko majamu'un shi majmu'i ne fi haƙiƙatul muhammadiyya a cikin haƙiƙatul muhammadiyya baleza saboda haka utlika alai ainul haqqi saboda haka aka kira shi da ainul haqqi min hadha itibari saboda wannan itibari fa kullaha dukkanta lanta lintiha lintihrafi anin mizanil adali wajen karkata daga mizanin ladan lillahi alajiho ainul haƙi shi ne ainul haƙi fi idlaƙin sani cikin idlaƙi na biyu ƙaulu faɗinsa allati ta tajalla min ha urushul haƙaƙi wanda ta tajalla min ha tana tajalli min ha daga cikin urushul haƙaƙi arshin nan na haƙiƙa a tajalli huwa a tajalli abin da ke nufi tajalla huwa zuhuru shine bayyana wal urushu alhaƙaƙi shi kuma arshin nan na haƙiƙa istiyaratun badi'iyya shi istiyara ne badi'i ilam ka sani annahu lamma kanat kullu haqiqatin saboda lamma kan lokacin da كانت كل حقيقة منضوية على ما لا غاية له annan da cikin abin da ba shi da gaya min ulumi na daga ilimai wal ma'arifi da sanin Allah wal asrari da sirrori wal muwahibi da baye-baye wal fuyudi da kwaranyowa utlika da ya urushun an mata itlaƙin arshu min hadal maidan daga wannan fagen li'annal arsha domin shi al'arashi muhidun bi ma fi jofi ya kewaye abin da ke cikin cikinsa min jamila mahalukati daga dukkan halitta saboda a cikin halittan Allah babu mai girman al'arshi aizan ka sani annal arsha shi al'arashi ko gayatul rifati shine isa matuƙa wajen ɗaukaka wal ulwi wa sharafi min al-mahlukati da ɗaukaka da ɗaukaka na daga halittu fi ilimin haliki cikin ilimin halitta wakanatul haƙaƙi haƙiƙa ta kasance fi gayatul uluwi cikin isa matuƙa na ɗaukaka ware ɓato sharafi liyana domin barazat min hadaratul haƙi ta fito ne daga hadarin alhaƙu alazi la gayatul uluwi wa sharafi wanda babu isa matuƙa wajen ɗaukakarsa da sharafinsa wala ulun wara'ihi babu wani sama bayan nan faho gayatul gaya shine isa matuƙa fi ulun warifatin wa sharafi wakanatul haƙa'iƙu sai haƙiƙa ta kasance albarizatu ta yi mubaraza min hadarati subhanahu wa ta'ala daga hadarin ubangiji ya tsarkaka ya ɗaukaka makasuwatun an masa kiswa bi hazi sifati da wannan siffa al'aliya madaukakiya min alwuluyi na daga ɗaukaka wa sharafi da ɗaukaka wal jalali da jalala utlaka alaiha ismul arshi sai aka mata suna da sunan al'arshi min hazal babi daga wannan kofa fa kullun haqiqatun hiya al'arshi domin dukkan haqiqan shine al'arshin qawlu ainul ma'arifi da yace ainul ma'arifi yani annahu lamma kanat al ma'arif al ilahiyya lokacin da ma'arifa na al ilahiyya zamu al mufadatun abun kwaranyewa ne alal hasatul uliya a keɓantattu maɗaukaka minan nabiyina wal mursalina daga annabawa da mursalai wal aqdabi was siddiqin wal awliya da kudubai da siddiqai da wali kullaha fa'idatun dukka sun koranyo min al haqiqatul muhammadiyya daga haqiqatul muhammadiyya ne walaysa min hashayun ba wani abu daga nan animal ma'arifi na daga ma'arifa yufadu min hadaratul haqqi wanda za a kware yau daga hadarar ubangiji har ya na haqiqatul muhammadi amma a ce annabi muhammadu bai sani ba fala shay'a mufadun babu wani abu da zai zo min al ma'arifi na daga ma'arifa illa huwa bariz min haqiqatul muhammadiyya sai ya bayyana a haqiqatul muhammadiyya kafin ya zo domin huwal wasilu Bawa sallallahu alaihi sallama manzala shine hazanatuha shine taska wani bu'aha manzala shi ke bubbugarwa faliza saboda wannan utilik alai ainul ma'arifi saboda ka sai ka masa idlaki da ainul ma'arifi manzala min hazal itibari da wannan itibari kenan qawlu ala qawm da aka ce al'akawamu ya ni annahu jarin fi majaril adali ya gudana ne a magudanan adalcin ubangiji la ya auju bi wajen bai karkata ta kowane fuska ba al'akawamu al'akawamu wala ya kharju an jadatul mustaqimati bai fita daga jada na mustaqima cikin adalci ba walau ma ana yani akwai ma'anoni guda biyu aidan almanan la'awwali ma'anan farko al'istiqamatu shine tsayuwa waho mota dilon peter koimi shine itidali cikin tsayuwa bilayi wijajin ba karkata waho ma'anan asqam wannan akan sai yusuf bin isra'ila na bahani ya koma dariƙan tijaniya shi ma ya yi tunanin zai gyara al'askam kalman askam ya yi tunanin zai gyara kalman askam na ganin shi ya tafi da shi akan sakamu ne al'askamu sai ɗauke shi mafi ciwo al'askamu mafi tsayuwa sai tafi da shi a wannan to wannan shi ne bugawan da suka yi yana cikin littafin nan na shubrai mai sifili taran nan to an yi zama da shi akan wannan a maka a dalilin wannan ya karɓi ɗariƙar tijaniya sannan akwai wani naibi walis naibi walis wait ko mutumin kano ne naibi walis wait kamar haka lecturer ne a university amma ya rasu amma ya zo wajen mummuna makaranta a lokacin college of islamic studies na yi wali soid kamar haka sunan da nake jin suna ce masa sibohin zamaninsa a kan nahau to shi ma ya yi wannan akan ya yi littafi akan al'askamu ya yi littafin ya sa maza sun shiga an yi maganganu akan wannan alaskan an yi rubuce-rubuce aka yi akan kalman alaskan kawai siradik time askam shi yusuf ismaila da ya faɗi haka daina ganin mazalaye kamar yana cikin anwar sadat dare ne sadat dare shi ne والمعنى الثاني هو صفة تبديلي معنى نبي شنو صفة تبديلي من كمال إقامته وجن كمالا يوصل لأمر الله تعالى وجن أيوة وجن الله وتوفيته بالقيام لتشكس أيوة بحقوق الحق يا تسيا كن يا تشكا حق أبنجي وهذا معنى wannan ma'ana malhuzun fi tasmiyati sallallahu alaihi wasallam ahmad wannan shine malhuzun ana masa kallo ne na lahaza fi tasmiyati sallallahu alaihi wasallam ahmad domin ba gurin da aka san ahmad ya fito babu shi laidurak ne ba riskansa wannan kalmar ahmadu malhuzu ne ya shi ne asalin sunan farko kafin muhammadu shi ne asalin sunan farko kafin muhammadu to malhuzun peters meti sallallahu alaihi wasallam ahmadu fawo sallallahu alaihi wasallam a kamalu halkan bi adabin shine mafi cikan halitta bi adabin kowane irin adabi manzala ya bayar wa hadartul ilahiya ya ba da hadaran ubangiji ilman wa amalan wa halan wa zauƙan ومنزلة وتعلقا وتحققا وتعلقا شيني أحمد من في السماوات وال- والأرض manzala shine mafi mafi godiya Ahmadu kenan eh Ahmadu kenan fa huwa akmalu min hamdillahi shine akmalu mafi cika man hamidallaha wanda ya gode wa Allah min halki daga cikin halittarsa min jami jihati ta kowane fuska shine Ahmadu Ahmadu ƙaunu siradika tami da ya ce siradika a tami isti'ira lahu sallallahu alaihi wasallama an yi isti'aran wannan ne ga wannan sallallahu alaihi wasallam ismu siradi eh manzala li kaunu siradan domin shi siradi ne baina yadil haƙi tsakanin alhaƙu Ubangiji, la uburan li'ahalin ila hadartar haƙi, ba wanda zai yi shiga hadaran alhaƙu illa alaihi sai ta wajen annabi. Faman haraja anhu duk wanda ya fita ya ce ba zai shiga ta wajen annabi ba, in kada na hadartar haƙi wani fasala, kowane an gudu an bar shi ya Allah ya lalace. Fahowa mushabbon bisiradi. to sai aka kwatanta shi da siradi allazi yakunu alaiha uburun nasi wanda gurin da mutane abbara shine uburu eh wajen wucewa mutane fi mahsharin wajen shiga wajen tashin kiyama ila jannati zuwa ga aljanna la madama li ahadin min al babu wanda ya isa min alhaliki daga halitta fil wusuli lil jannati ya shiga aljanna min aral qiyamati daga filin tashin kiyama illa ala siradil ladzi alaihi umur sai ya bi ta wannan kofa wa minkum illa kana ala rabbika to annabi muhammadu faman ramar wusulu ilal jannati duk wanda yace zai shiga aljanna min arzil qiyamati daga filin tashin kyama ala gairi sirar ma'alumin lil uburi ba ta hanyar da aka san ake wucewa ba in kada ni jannati wa fasala ya lalace ya kare ya fada bayan da zai shi wala matsama'un lahu babu wani abin nema fil usuli ilaiha sadu kazalika to wannan yadda ka gani ko sallallahu alaihi wasallam shine manzo Allah ko siratul mustaqimi shine kuma siratul mustaqimi bayna yadil haqi a shimfidan ubangiji la madama lima li ahadin babu wanda yake kwadayi fi usuli ila hadratil haqi zai wuce hanya da ake so illa bi uburin alaihi sallallahu alaihi wasallam sai ya bi ta gurin da Allah ya sa shine kuma annabi wa maramaha duk wanda ya nufin tafiya bi gairi burin alaiha sallallahu alaihi wasallam bai wuce ta gurin da ake bi ba in kada wa fasala wa duri da wuluyina ya yanke ya kare an kore shi an tsine masa wali hazal isharatu da wannan isharar ne ya kula shehul akbari shehul akbari yake fada radiyallahu anhu fi salati cikin salatinsa is huwa babuka allazi man lam yaqsiduka minhu saddat alayhi la baba shine kofanka wanda duk bai nufe shi ba to an rufe mar kofan shine manzo Allah wa yuraddu ba'd al-adabi ila istibal ad-du'abi me za a yi wa mutum ya koma ya nemi ladabi qawlu al-asqam al-asqam ma'ana al-kamil fil isqamati bila ihjajin shine tsaye cikin tsayuwa babu karkata manzo Allah kenan Allah ka amfana da mu za mu shiga salatino biyu ko ko na uku Allah ya gane da manzo Allah eh اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار لازم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحة آمين